الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyar ga watan sha'aban shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha hudu ga watan shida shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna jami'u sahih kafin darasi na yau tambaya daya zuwa biyu sukan iya gabata na'am Thank you. wai menene matsayin mutumin da ya lazumta ma kansa a cewa duk a ranar juma'a gabanin fadawar rana idan minti talatin ya rage ko arba'in ko awa daya zai keɓanta a masallaci ya ringa karanta alkur'ani har zuwa fadawarta menene matsayin haka sai mu ce abu ne mai kyau saboda kasancewar wannan lokaci lokaci ne wanda yake mai daraja ainihin juma'a gaba daya kamar yadda wannan sa'a a magana mafi rinjaye a kusa da fadawar rana take daga bayan la'asar zuwa fadawar rana a wannan lokaci ne ake dace da wannan sa'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bawa mumini bai taba dace da wannan sa'a yana roƙon Allah subhanahu wata'ala wani alkhairi na duniya ko na lahira face sai Allah ya bashi har ma riwaya da take cikin almuwadda ta al-Imam Malik wanda shi ka wannan ake da suna wannan daga cikin wanda a wani abdullahi bin salam a riwaya sai ya ce manzo Allah ya ce bai gushe ba bawa yana sallah a wannan lokaci abu huraira yake cewa to ai wannan lokaci ko lokaci ne wanda ba a sallah ya ce ai duk mutumin da ya kasance yana jiran sallah yana cikin sallah to don haka wannan abu ne wanda yake mai kyau domin neman dacewa da wannan sa'a wannan ba laifi akan haka wanda kuma shi karatun alkur'ani ba wani zikiri ba ne ya zo da shi wanda yake da wata kaifiya ta daban an gane ko inda kamar waɗanda suke azkar waɗanda suke na bid'a wanda aka kirkira ake yin sa irin wannan lokaci to da shine bai dace ba amma shi karatun alkur'ani kasancewar abu ne wanda duk lokacin da bawa yake da dama a tsawon dare da yini zai iya keɓanta musamman a masallaci domin karanta alkur'ani ko a wani mahalli wanda yake na daban makasudin da yake banta wannan lokaci shine famar dace da wannan sa'a kamar yadda muka fahimci haka na'am waya ji wani malami na faɗar cewa idan za ka juya takarda ta alkur'ani ɗosano miyau da yatsa ka juya bai dace ba abinda muke tambayar shi a nan in ya ce bai dace ba sai ya kawo dalilin da ya nuna rashin dacewa miyau dai ba na jasa ba ne ba ko da na kashiri ne kuma shi wanda ya ɗosano miyau domin juya takarda ba yana nihin wulakanta alkur'ani da kaskanta shi ya samu saukin juya takarda saboda sulbinta wannan abu ne wanda yake matsayin halak ba tuzartarwa bane ga alkur'ani miyau abu ne wanda yake tsarkakekke ba ma miyau ba hata da majina tsarkakakka ce illa kasancewar zubar da ita a masallaci wannan kazanta ne maza da sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kuskure ne amma menene kankaran zunubin shine binnewa to amma miyau ba najasa bane makasudin dosano miyau da yatsa shine dan a samu sauki a wajen juya takarda ba dan wulakanta alkur'ani bane don haka abu ne wanda yake matsayin shi halaka ne ya yake cewa mine kamar mine eh dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ko biye da haka musulmi suna shafar ta da adadi ina gaskiyar magana
wai wasu suna cewa mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai dubu wasu sun ce ma sun dara haka akwai dalilin da ya kididdige su babu dalilin da ya kididdige mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam shine Allah ya ba mu labarin mu'ujizozin da ya bashi mu'ujiza tara Allah ya bashi wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila al aya amma mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta da adadi iya abin da ya inganta na hadisi za mu iya faɗa abin da bai inganta ba bai ya halatta a matsayin ka na mumini ka kayyade abin da Allah bai kayyade shi ba ko manzon shi don haka maganar cewa sun kai dubu ko kuma sun fi dubu ko sun yi kasa da dubu wannan duk magana ce shaci faɗi wanda babu wani dalili a kanta akwai kuma mu'ujizozin da ake zauwa da su a cikin riwayu wanda kwata-kwata ba su inganta ba ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kirkira su aka yi wanda dai a duk mu'ujizar da Allah ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya gaba ita ce mu'ujiza ta alkur'ani ba mu'ujizar da ta wuce alkur'ani an gane ko duk annaba wanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizar da Allah ya bashi ta alkur'ani gaba ɗaya ta kire su domin duk wani manzo da Allah ya bashi mu'jiza ta riga ta wuce alkur'ani ko sai ya dangana da alkiyama wannan bai ishe mu ba sannan kuma gaya kasancewar tsagewar wata da ya rabu biyu ɗaya ya koma bayan dutse ɗaya ya koma gabansa wanda kafirai gaban idansu ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar da wannan mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin su kasancewar shekara ta sulhul hudaybiya wanda ruwa ya ringa bubbuga daga tsakanin yatsotsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sama da mutum dubu da ɗari hudu suka sha suka yi arwalla ga irin mu'jiza wadda ta gudana ta yawaitar abinci a tabuka wanda guzurin jama'a ya ƙare wasu suka zo suka nemi izini ya rasulallahi ba mu izini mu soke raƙunmu mu dafa mu ci yunwa ta ci mana manzo Allah ya ba su izini Umar ya zaburo ya ce ya rasulallahi ina da shawara ya ce ya rasulallahi in har ka ba da izinin a soke raƙumma a dafa a ci to abin hawa zai yi karanci tafiya kuma ga ta da nisa daga tabuka zuwa madina kilo wajen 700 da yankai ya ce shawarar da nake badawa ya rasulallah sa kowa ya kawo abin da ya rage na guzurinsa a tattara shi daya ya ce ya rasulallah kai addu'a mai yiwuwa Allah zai sanya albarka a cikin wannan abin da ya rage maza Allah ya sanya aka shimfiɗa wata tabarma ta fata kowa ya kawo abin da ya rage ya zuba abinci ne ɗan kaɗan maza Allah ya yi addu'a maza Allah ya ce kowa ya kwasa kowa ya kwasa ya cika burgamunsa kuma kowa sai da ya ce koshi kuma ya saura ana maza Allah ya daga kai yake cewa a shahadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah na tabbatar da babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya turo ni kuma na tabbatar da ni kaina manzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan duk abin da ya inganta wannan ya wadace mu amma duk da haka shi duk mutumin da yake da makautaka da tushewar basira wallahi duk wani abu ingantacce bai wadatar shi sai ya ringa dalibin shi dai ya zo da bakon abu wanda wani bai san shi ba don haka idan ka ɗauki irin sun littafi wanda ake ce mashi hujjatullahi alal alamina fi muji za su sayi din musulmina irin ruwayu za ka ga na karya wanda an kirkira hadisai waɗanda suke an jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu'jizai da irin ga sunan dai littattafai waɗanda suke barkatai waɗanda suke na sira wanda kuma babu inda mabannata suka yi banna mai yawa sama da a cikin abin da ya shafi sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa hadisan da aka kiri aka kawo aka shigar da su hadisai ne waɗanda suke na ƙarya don haka nan kusa inda sira kake so taciciya akwai asiratun nabawiyya fi bau'i masadiriha al-asaliya na mahadi rizkullahi yana fitowa mujalladi biyu kowace kowane wannan haida aka yi dirasa shi riwayatan wa dirayatan haka in ka ɗauki asiratun nabawiyya ta doktor wannan akram bin riya al'umari shi ma mujalladi biyu ne sira ce ingantacciya haka kuma akwai mujalladi ɗaya wanda shek nasir albani allah ya ji kansa ya wallafa akan sira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 97 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 98 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس هو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري قال سالم يعني ابن عبد الله وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم بعفة أهله فيكفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد يعني بن درهم أنا أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل قال حدثنا علي هو ابن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربر أن يحيى هو ابن القطان هو ابن سعيد القطان عن ابن جريج أنه قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتهلوا فارتهلنا ومضينا حتى رمت الجمره ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد ولسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظؤن قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم هو ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمع وكانت ثقيلة ثبقة فأذن لها قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكي قال حدثنا أفله بن هميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به
malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya gabatar da raunanan iyalinsa a cikin dare fayaqifuna bil mustalifa suka ɗan tsaya wani takaitaccen zamani a nan musdalifa wa yad'una suka ci gaba da roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da ambatansa wayuqaddimu idza ghaba al-qamar sannan kuma wato ya gabatar da iyalinsa lokacin da wata ya faki ma'ana a cikin yanki wanda yake na daren kenan musdalifa shine daren goma ga watan zulhijja kenan anan babi ne ma da yayi ma'ana menene hujja akan mutum ya gabatar da raunana daga cikin iyalinsa idan aka ce raunana abinda ake nihi su ne mata da kankanan yara da duk wasu marasa lafiya waɗanda ba sa jin jikinsu da kyau cewa idan rana ta fada a arafa aka gangaro aka zo musdalifa idan aka sauka aka yi magarba aka yi isha idan dare ya raba kafin ketowa alfijir mutum sai ya gabatar da waɗanda suke masu rauni su ne mata da kankanin yara da marasa lafiya kenan bayan sun ɗan tsaya a musdalifa sun ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan wani lokaci ne kuma ake gabatar da su shine yace lokacin da wata ya faki wanda shi wata a daren goma galibi yana fakewa a farkon kashi ɗaya daga cikin ukun dare wanda yake na ƙarshe wanda in ka kasa dare misali kashi uku kaddara cewa rana tana fadawa karfe bakwai alfijir na ketowa karfe biyar awa nawa za a samu karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar kenan awa goma wannan awa goma sai ka kasa ta kashi uku in ka kasa ta kashi uku kenan an samu awa uku da minti ashirin kenan sai ka fitar da awa shidda da minti arba'in an gane ko idan ka fitar da awa shidda da minti arba'in kenan takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya kenan wajen karfe ɗaya da minti arba'in kenan zuwa daga karfe biyu abin da ya gaba a daidai wannan lokaci ne wata yake fakewa a daren goma ga wannan idan ya kai kwana goma to shine a irin wannan lokaci shine yace wa yuqaddimu idza ghaba al-qamar ma'ana mutumin da ya gabatar da iyalinsa zuwa kenan mina domin jifa lokacin da wata ya fake shine anan malam ya shigo da hadisin Salim ibn Abdullah ibn Umar ke cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda ya kasance yuqaddimu ba fata ahlihi wato yana gabatar da yana gabatar da rauna yana gabatar da raunana daga cikin iyalinsa su ne kenan mata da kankanan yara fayyaki funa inda mashi'arul haram su tsaya a nan wurin da ake kiran shi mashi'arul haram wanda shi mashi'arul haram wuri ne keɓantacce a nan musdalifa wanda a yau an gina babban masallaci a wurin shine ake kiran shi masjidul khayf masjidul khayf kenan masjid khaif nan muzdalifa yake wanda muzdalifa rabinta a cikin mina yake to shine kasancewar a nan ake buƙatar mutum ya ɗan tsaya amma duk da cewa tsayuwar in so samu ne bayan sallar asuba ake buƙatar mutum ya tsaya a wannan wuri ya fuskanci alƙibla ya ci gaba da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala har izuwa gab da gudowar rana kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fadkurullaha inda mashi'aril harami shine anan yace fa yakifuna inda mashi'aril harami sai su tsaya a nan mashi'arul haram bil musdalifa a nan musdalifa bilailin a cikin dare fa yadhkuruna Allah ma bada lahum su ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala gulgudan abin da ya sauka gare su an gane ko shine kenan da yace wailun yake ni da wailun shi su ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام sannan kuma wato sai su koma zuwa mina kenan don haka a cikin wata riwaya kamar yadda yake cikin sahihu muslim maimakon thumma yarji'una thumma yadfa'una kenan sannan sai su ingizo zuwa mina wannan lafazi shine ya fi dacewa a nan kenan thumma yarji'una sannan sai su dawo daga kenan tsayuwa ta nan musdalifa kenan sai su kama hanya zuwa mina qabla an yakifa al-imam wato kafin kenan liman an gane ko qabla an yakifa al-imam kafin liman ya tsaya ma'ana shine ya tashi daga nan kenan mai wannan musdalifa zuwa mina domin yin jifa domin shi shugaba baya barin musdalifa sai gaf da hudowar rana shine yace wa qabla an yadfa kuma kafin shi shugaba ma'ana ya tafi zuwa mina domin yin jifa sai ce faminhum man yaqdamu mina li salatil fajr daga cikin su akwai wanda ke tafiya zuwa mina a lokacin wato shine sallar asuba kenan lokacin da alfijir yake ketowa allamu anan bi ma'ana inda ai inda salatil fajr a lokacin sallar asuba kenan akwai wanda su wannan lokaci ne suke tafiya mina domin yin jifa wa minhum man yaqdamu ba'da zalik daga cikin su akwai wanda kuma bayan haka kenan sai bayan gama sallar asuba shine bayan ketowa alfajir sai ya ce fa idza qadimu ramau li jamra idan sun isa mina wato sai su je su yi jifa an gane ko idan sun isa mina kenan sai su yi jifa a wani lokaci suke jifan suna yin jifan ne kenan bayan ketowa alfajir kaga anan wanda ya tafi wato daidai ketowa alfijir zai yi jifa kenan bayan ketowa alfijir haka wanda ya tafi bayan ketowa alfijir shi ma zai yi jifa a wannan lokaci kafin hudowar rana sai ya ce fa'iza shi ne ya ce fa'iza ƙadimu ramawun jamra in sun isa kenan sai su yi jifa jifa kenan na farko wanda ake yi a ran goma ga wata sai ya ce ibn umar allah ya kara musu yadda ya kasance yana faɗa cewa an fi ula'ika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwami ga irin waɗannan ma'ana mata da kankanan yara da duk wani wanda baya jin jikinsa ma'ana marar lafiya manzan allah ya musu rangwamin cewa a cikin dare suna iya tafiya mina su je su yi jifa kenan kafin a wayi gari jama'a cunkoso ya cunkoso kamar yadda riwaya za ta zo nan gaba illa kasancewar shi wannan hadisi na ibn umar na nuna cewa halaccin yin jifa kenan bayan ketowa alfijir kafin hudowar rana kamar yadda wannan riwaya ta gaba abdullahi dan abbas allah in kara musu yadda ke cewa ba ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min jam'in bilai ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aika ni wato a cikin dare daga nan musdalifa kamar yadda riwaya ta bayan wannan hadisi na nuna mana iyallansa ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hada abdullahi dan abbas tare da su suka tafi mina domin yin jifa shine a wannan riwaya ta gaba ubaidullahi ibn abi yazid yake cewa naji abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda na faɗa cewa ana mimman ƙaddaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama lailatul muzdalifa fi da'afati ahli ni ina daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren muzdalifa ya gabatar da mu a cikin raunanan iyalinsa ma'ana mata da kankanin yara ni ina daga cikinsu wanda da dare raba manzon Allah ya ce maza mu tafi zuwa mina domin yin jifa to illa kasancewar ita wannan riwaya ta abdullahi dan abbas kamar yadda ya gabata a darasinmu na tirmizi maza allah sallallahu alaihi wasallam na nuna cewa kada su yi jifa sai alfijir ya keto wannan sai rana ta hudu bayani zai zo nan gaba game da wannan hadisi na ibnu umar wanda na nuna mana bayan ketowa alfijir suka yi jifa da shi wancan hadisi ya ce kar su yi jifa sai rana ta hudu da wannan hadisi na asma allah ya kara mata yadda wanda abdullahi yantaccen bawanta yake cewa annaha nazalat lailata jam'in inda muzdalifa asma'u diyar abubakar allah ikara mata yadda a daren muzdalifa wato ta sauka a nan muzdalifa qamat tusalli sai ta tsaya tana sallah a cikin dare fa sallat sa'atan ta yi sallah wani dan zamani takaitacce thumma qalat hal ya bunayya gabal qamar sannan sai take cewa ya bulai hargabar kamar take tambayar shi ta ce ya kai ɗana shin wai wata ya fake kultula abdullahi ya ce na ce mata a'a fasallat sa'atan sai ta ci gaba da sallarta wani ɗan zamani sun maƙalat halgabar kamar sannan sai ta koma tambaya ta shin wata ya fake kultuna am na ce kwarai wata ya fake qalat sai ta ce fartahilu to in ya so mu tafi ta ce da shi abdullahi ya ce farta halana wa mabaina hatta ramatul jamara ya ce muka lauta muka tafi sai da ta je ta yi jifa sun raja'a sannan kuma ta dawo nan musdalifa fa sallati subha fi manziliha a nan wurin da ta sauka ta zo ta yi sallar asuba fa qultu laha ya hanta sai na ce kewanci ma'ana ita uwar gidan nashi ya hanta bi ma'ana ya hazihi ma'ana ismul ishara ne ma urana illa qad gallasna yace ni fa bana zaton cewa face fa mun yi jifi a wajen jifa kafin alfijir yake to muka yi jifa qalat sai ta ce ya bunai ya kai dana inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama azina lirru'un ta ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya ba mata izinin su je su yi jifa a irin wannan lokaci lafazin abru'un jam'i ne na va'ina in aka ce va'ina asali a larabci mace wadda take cikin darbuka in aka ce darbuka shine daki wanda ake durawa akan ragumi domin mace ta shiga in tana ciki ake ce mata va'ina in ba ta ciki to ba a ce mata va'ina to amma sai aka faɗaɗa kalima ta ba'ina sai ake amfani ga mace sawa'an tana cikin darbuka ko ba ta cikin darbuka sai a ce mata ba'ina jam'unsa shine ru'un ko kuma ka ce abu'an shine ta ce masa inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama azina lizbu'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya ba mata izinin su je su yi jifa a irin wannan lokaci har ma a wata riwaya ita asma'u take ce masa hakika na mun kasance muna yin haka tare da wanda yake fiyayye game da kai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi haji tare da shi kuma a irin wannan lokaci muke zuwa mu jifa kaga wannan hadisi na asma'u me yake nunawa halaccin jifa kafin ketowa alfajir tunda a cikin daren da wata ya fake kenan wajen karfe biyu ta je can mina ta yi jifa bayan ta yi jifa sannan ta dawo a wannan mahallin da ta sauka a muzdalifa da alfijir ya keto kuma a nan ta yi sallar asuba to shine a nan shi abdullahi yake ganin cewa kamar an yi jijjigi an je a cikin dare shi sai take ce masa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ba mu izini game da haka wannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ista'azanat saudatu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lailatul jam sauda bintu zam'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta nemi izinin sa a daren musdalifa domin ta je ta yi jifa kafin kinan jama'a a wayi gari su je su yi cinkoso Aisha sai ta ce wa kanat faqilatan sabda ta ce sauda ta kasance mace ce ce wadda take mai jiki wadda take kuma wato mai kasala abinda ake kira da asabda ma'ana wadda da kyan da kyan mutum yake tafiya shine can ubangiji ta'ala yake cewa walakin karihallahum bi'asahum fasabbaqahum ubangiji ta'ala ya kasalantar da su asabi mutum wanda yake da kasala ma'ana wanda da kyan da kyan yake tafiya shine ta ce wa kanat saqilatan sabda ta kasance mace ce ce wadda take mai jiki wadda take da kasala fa azina laha don haka manzon Allah sai ya bata izinin ta je ta yi jifa a cikin dare a wannan riwaya ta gaba Aisha take cewa mun sauka musdalifa a lokacin nan sauda sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tadfa qabla hazmatin nas wato ta tafi zuwa mina domin yin jifa kafin cunkoson jama'a alhaɓuma bi ma'ana azzahama kafin cunkoson jama'a ta nemi izinin ita ta je ta yi jifa aisha ta ce wa kana timra'atan badi'a ta kasance mace ce mai jinkirin tafiya saboda wato nauyin jiki fa azina laha manzon Allah sai ya ba ta izini fa dafa'at qabla hukumatin nas kafin cunkoson jama'a sai ta tafi zuwa mina domin jifa wa aqamna aisha tace mu ku sai muka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta asbahana nahu har muka wayi gari bayan sallar asuba gab da hudowar rana sannan muka tafi thumma dafa'ana bi daf'i aisha tace muka tafi da tafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana lokacin da zai je mina domin jifa a wannan lokaci mu ma muka tafi aisha sai take nadama take cewa fala an akuna ista'azantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar sta'azanat sauda tace wallahi da a ce na kasance na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sauda ta nemi izini tace a habu ilayya min mafruhim tace wallahi shi na fi so game da duk wani abu da za a iya yin farin ciki da shi an gane ko saboda ita ma ta wahala in aka wayi gari duk lokacin nan jama'a gaba daya ake tafiya mina domin jifa kuma lokaci ne wanda yake akwai cunkoson jama'a har ma kasancewar akwai lokacin da kake ji kamar iska ta dauki wanda duk ga abubuwa wanda aka sanya na janyo iska to amma duk da haka cunkoson jama'a sai ka ga abubuwan tafiya fa za ka ringa yi a liƙen jikin mutum a irin wannan lokaci ina ma ga wancan lokaci wanda jama'ar da suke yau ba su kai ba wancan amma a wancan lokaci ne aisha take nadamar cewa ina ma ita ma a ce ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda sauda ta nemi izini ita ma da ta tafi a cikin dare ta yi jifa to don haka wannan yana nuna kenan duk wani wanda yake mai rauni ba laifi a cikin dare yakan iya tafiya ya je ya jifa kafin a wayi gari wato jama'a su yi cinkoso to illa kasancewar kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi na asma na nuna halaccin yin jifa kafin ketowa alfijir wancan hadisi na ibn umar na nuna yin jifa bayan ketowa alfijir kafin hudowar rana hadisin abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin sunan tirmizi na nuna cewa jifan ba a yi sai rana ta hudo kamar yadda da manzon Allah ya ba su izini sai ya ce kar ku yi jifa ya ce sai rana ta hudo don haka shi al'imamu jumhurin malamai suka tafi akan cewa ya halatta mutum ya yi jifa bayan ketowa alfijir kafin hudowar rana amma abin da ya fi dacewa sai rana ta hudu sai suka tafi akan cewa duk wanda ya yi jifa kafin ketowa alfijir jifan shi bai ba dole sai ya saki walla kasancewar al'imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa ya halatta mutum ya yi jifa kafin ketowa alfijir menene dalilin su wannan hadisi na asma domin kafin ketowa alfijir ta yi je ta yi jifa kuma shi wannan da ya yi mata maganar cewa sun tafi da gaugawa sai ta nuna masa take cewa wanda ya fi ka mun kasance tare da shi muke aikata haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa a takaice da malamai suka hada kan hadisan kenan kafin ketowa alfijir da bayan ketowa alfijir duka wannan ya halatta mutum ya jifa amma abin da aka fi so kenan a bari rana ta hudu kenan a tafi kafin hudowar rana amma a bari in rana ta hudo kai tsaye in yaso sai a yi jifa kamar yadda wancan hadisi na abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ke nuna haka kenan don haka a nan shi kwanan musdalifa kamar yadda malamai suka tafi wajibi ne daga cikin wajibatul hajj duk mutumin da ya bar kwanan muzdalifa ya bar abin da yake wajibi iya abin da yake kan shi dole ya bada shine fidiya in ma ya yanka rago ko ya ciyar miskini shida ko kuma ya yi azumi uku amma duk wanda yake mai rauni mace da kankanan yara da waɗanda suke marasa lafiya ba laifi su a cikin dare sukan iya tafiya mina su je su jifa amma duk mutumin da yake cikin ƙoshin lafiya wanda yake mai ƙarfi to wannan ba a masa rangwamen ya je ya jifa kafin ketowa alfijir domin a nan abdullahi dan umar ya nuna mana wannan rangwame na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita ga waɗannan su ne mata da kankanin yara an gane ko don haka kenan duk mutumin da yake cikin ƙoshin lafiya karfa wanda shi ba yaro karami ba kuma shi ba mace ba idan ya je ya jifa kafin ketowa alfijir ko kuma bayan ketowa alfijir to wannan jifa bai yi ba dole abin da ya dace ya yi jinkiri sai gaf da gudowar rana sannan ya tafi zuwa mina domin yin jifa باب متى يصلي الفجر بجمع قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن جياب قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران قال حدثني أمارة أمارة أنا عبد الرحمن أنا عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والإشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق هو أمر بن عبد الله السبيعي أنا عبد الرحمن بن يزيد أنه قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين خولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع فما أدري أقوله كان أسرع أم, أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النهر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa a yaushe ne ya dace wato shugaba ya sallaci sallah ta asuba a nan musdalifa ma'ana a wani lokaci ya dace bayan ketowa alfijir kai tsaye ya dace a sallace ta ko kuma a ɗan ja lokaci har haske ya ɗan ɗaukaka shi ne a nan abdullahi ɗan mas'ud allah ƙara masa yadda ke cewa mara aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama salla salata ligari miƙatiha illa salatai yace da ɗai ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wata sallah ba a lokacin ta ba face sallolin nan biyu jama'a bainal magribi wal isha manzon Allah ya hada tsakanin magariba da isha a nan muzdalifa magariba ba a yi ta a lokacin ta ba saboda kafin a zo muzdalifa kasancewar duhu ya fara shiga kamar yadda yake cikin wace riwaya kenan jan fadawar rana ya faki kaga kenan magariba lokacin ta har ya tura wanda kasancewar yadda manzon Allah yake sallatar ta daga zaran ya tabbatar da cewa rana ta fada to babu jinkiri game da sallar magariba kamar yadda hadisi ne sahihi ya gabata a wannan littafi wanda wani sahabi yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun gama sallar magariba ɗayan mu zai halba kibiya kuma ya ga inda ta fada to shine anan yace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wata sallah ba a lokacin ta ba face sallolin nan biyu ya hada tsakanin magariba da isha a nan muzdalifa kenan magariba sai da wannan jan fadawar rana ya faki wa sallar fajira qablani domin kasancewar ita arafa ba a fitowa daga cikin ga duk mutumin da ya tsaya a cikin yini sai bayan fadawar rana wanda daga arafa zuwa muzdalifa tafiya ce kusan kilo goma sha biyu kaga kuma tafiyar wannan wasu a kafa suke wasu a kan raƙumi suke awa nawa za a yi wannan tafiya kenan kafin a iso muzdalifa kasancewar jan fadawar rana ya faki sai ya ce wa sallar fajira qabla miqatiha asuba manzon Allah ya sallace ta kafin lokacin ta da ya saba sallatar ta anan da yace kafin lokacin ta karka fahimci cewa kafin ketowa alfijir abinda ibn mas'ud yake nihi kafin lokacinta wanda ya saba sallatar ta domin ita sallar asuba manzon Allah ya saba sallatar ta idan alfijir ya keto yana gidan shi manzon Allah zai sallaci raka'atul fajr in yayi raka'atul fajr sannan kuma ya dan yi kishin gidi daga an tada ikama manzon Allah sai ya tashi ya isa masallaci kenan kaga bayan ketowa alfijir an samu wani dan lokaci takaitacce tsakanin ketowar shi kenan da sallatar sallar asuba to amma a nan muzdalifa da zaran alfijir ya keto kai tsaye ba tare da latti ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallatar sallar asuba shine a nan ma'anar da yace wa sallal fajr qabla miqatiha ba yana nihi ba gabanin lokacin ta ma'ana gabanin ketowa alfijir ma'ana bayan ketowa alfijir kai tsaye ba tare da jinkiri ba manzan Allah ya sallaci sallar asuba kenan wannan hadisi yake nuna mana yana nuna mana kenan da zaran alfijir ya keto ba a buƙatar latti a nan musdalifa take yanki ake buƙatar a sallaci sallar asuba a wannan riwaya ta biyu wato abdulrahman ibn yazid ke cewa mun fita tare da abdullahi dan mas'ud zuwa birnin makka domin hajji lokacin da muka isa musdalifa fa sallas salatayn sai ya sallaci sallolin nan biyu magariba da isha kulla salatin wahada habi azanin wa iqama kowace sallah daga cikin su wato da kiran sallah da ta da iqama wal asha'u bainahuma kuma cin abincin dare tsakankanin su da aka iso musdalifa abdullahi dan mas'ud ya sanya ladanin sai yi kiran sallah da yi kiran sallah ya sanya aka tada ikama da suka sallaci sallar magariba sai ya koma gefe sai ya sanya aka kawo masa abincinsa ya ci ya gama zuwa jimawa kuma ya sanya aka yi kiran sallah na isha sannan aka tada ikama ya sallaci sallar isha shine ya ce wal asha'u bainahuma cin abinci wato tsakaninsu kamar yadda bayani ya gabata kasancewar wannan iya ijtihadi ne na abdullahi dan masud ma'ana hadisi ne wanda yake ya taka burki a kansa iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da yazo muzdalifa jami'i yayi tsakanin magariba da isha kiran sallah ɗaya tak akai a farkon magariba sannan ana gama magariba kai tsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka tada iqama aka sallaci sallar isha ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nafila tsakanin magariba da isha don haka wancan hadisi da ya gabata hadisi ne marfu dole zaka gabatar da shi akan wannan hadisi mauku ma'ana hadisin ibn mas'ud saboda duk lokacin da aikin sahabi ya ci karo da aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ka ajiye wannan aiki na sahabi ka dauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan sai ya ce kuma sallar fajira sannan sai abdullahi dan mas'ud ya sallaci sallar asuba hina qala alfajir a lokacin da alfajir ya keto yana hudowa kai tsaye abdullahi dan mas'ud ya sanya aka tada ikama aka sallaci sallar asuba kaga anan kenan zaka fahimci cewa can da yace wa sallar fajr qabla miqatiha ba yana nihi ba gabanin ketowa alfajir sai yace qala qa'ilun qala alfajir har mai fada na fadar cewa alfijir ya keto wa qa'ilun yaqulu lam yaqulu alfajr wani mai fada na cewa alfijir bai keto ba ma'ana har mutane sun samu kokonto wani ya ce alfijir ya keto wani ya ce bai keto ba kenan wannan yake nuna mana tabbacin cewa gaggauta sallar asuba ake bukata a wannan lokaci da zaran alfijir ya keto kai tsaye ake bukatar a yi ta don haka ya ce sun masalla alfajir hina kwala alfajir sannan ya sallaci asuba a lokacin da alfijir ya keto ƙa'ilun ya ƙulu kwala alfajir wani mai faɗa na faɗar cewa alfijir ya keto wa ƙa'ilun ya ƙulu dan ya ƙulu alfajir wani mai faɗa na cewa alfijir bai keto ba ثم قال sannan da aka gama sallah ibn mas'ud yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna hataini salataini lalle waɗannan sallolin guda biyu magarba da asuba huwilata huwilata an waqtihima fi hadha makan an canza musu lokaci a wannan guri maimakon magarba ana yin ta gab bayan fadawar rana kai tsaye kenan wannan sai aka bari sai da rana ta fada har ma jan fadawar rana ya faki maimakon ita asuba ana yin ta bayan alfijir ya keto an gane ko kafin haske ya daukaka da dan duhu duhu to wannan kuma kai tsaye alfijir yana ketowa lokacin nan aka tada ikamarta shine sai ya ce almagriba wal isha'a wato magariba da isha kenan anan sai aka hada su an canza ma kenan magariba lokacin ta sai ce fala ya kadamu nasu jam'an hatta yi utim ya ce domin jama'a ba sa isa musdalifa sai sun shiga duhun dare ma'ana jan fadawar rana ya faki idan aka ce al'atama shine duhu wanda yake na farkon dare kenan shine lokacin da hantsin gwamro ya faki wannan duhu wanda yake fara shiga wanda shine farkon lokacin isha shine ake kira da al'atama don haka sallar isha ake kiranta al'atama sai ce wa salatul fajr hadhihi sa'a da sallar asuba a wannan lokaci kenan gab da hudowa alfajr thumma waqafa hatta asfara sannan ibnu mas'ud sai ya tsaya a nan kenan muzdalifa a wani wuri shine mash'arul haram an gane ko hatta asfara sai da ya kai haske ya daukaka gari ya waye kenan gab da ketowar gab da hudowar rana thumma qala sannan shi abdullahi ibn yazid abdurrahman ibn yazid sai yake cewa law anna amiral mu'minina afada la'ana asaba sunna da a ce amirul mu'minina a wannan lokaci ma'ana zai tafi zuwa mina domin yin jifa ya ce asaba sunna ya ce tabbas ya ce ya dace ma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kenan anan shi abdurrahman ibn yazid shine yake fada law anna amiral mu'minin kenan usman ibn affan da a ce a wannan lokaci zai tafi zuwa mina domin yin jifa yace da ya dace ma sunna kenan gaf da hudowar rana sai yace fa ma adari nan yasa a kauluhu ko a kauluhu a kauluhu ko yace fa ma adari yace ban yi sani ba a ƙauluhu kana asra'a am dafa am am dafa Usman radiyallahu anhu yace ban yi sani ba a ƙauluhu kana asra shin fadarsa wai abin da yake nihi a cewa in ya tafi a yanzu ba ya kasance ya yi gaugawa am dafa Usman ko kuma yana nihin kenan shine wai zuwan Usman zuwa nan Muzdalifa zuwa Mina domin jifa abin da yake nihi abin da yake nihi na cewa wai inda a ce a wannan lokaci zai tafi kenan da ya dace ma sunna shin abin da yake nihi usmanu gaugawa ne yayi kafin wannan lokaci ya tafi ko kuma yana nihin cewa shi usman din yayi jinkirin tafiya kenan anan da suka tsaya da ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ibn mas'ud bai bar ba muzdalifa sai da gari ya waye kenan haske ya ɗaukaka kenan gaf da hudowar rana lokacin da rana take ba da alamun hudowa domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an gane ko to shine anan kenan wanda ya rawaito daga wajensa da ya rawaito kenan shine Abu Isa yake cewa ban yi sani ba a qauluhu kana asra yace am dafu Usman radiyallahu anhu shin wai abin da yake nihi ya yi gaugawa ne kafin kusa da hudowar rana ya tafi kenan tun da duhu-duhu ko kuma kasancewar a nan zuwan usmanu kenan sai da rana ta hudu sannan ya bar musdalifa shine sai ya ce falam ya zalyu labbi ya ce ibn mas'ud muna tare da shi kenan da rana ta kusa hudowa muka bar musdalifa muka kama hanya domin zuwa mina mu jifa yace bai gushe ba na fadar labbaik allahumma labbaik yace hatta rama jamratal aqaba yawman nahar yace sai da ya jefi wato ramin aqaba a kenan a ranar layya shine ran goma ga wata wannan rami ɗaya da ake wannan kenan a takaice dai anan abin da muke so mu gane iya abin da yake sunna ba bayan sallar asuba ba kai tsaye mutum ya bar musdalifa zuwa mina domin yin jifa kuma ba a buƙatar mutum ya bari sai rana ta kenan bayan sallar asuba mutum sai ya tsaya a mash'arul haram ya ci gaba da ambatan Allah subhanahu wata'ala in gari ya waye haske ya ɗaukaka rana ta nuna alamun gudowa sannan a wannan lokaci mutum yake barin musdalifa domin ya je ya jifa باب متى يدفع يدفع من جم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت أمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع, بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa yaushe ne mutum zai bar musdalifa an gane kuma ma'ana a wani lokaci ya dace mutum ya bar musdalifa kenan wancan babi da ya gabata a wani lokaci ya dace a sallaci sallar asuba a nan musdalifa kenan mun wuce da cewa da zaran alfijir ya ke tuba a bukatar lanti kai sai yake bukatar a sallace ta to nan kuma sai yayi babin a wani lokaci mutum zai bar musdalifa shin kafin hudowar rana ko kuma bayan hudowar ta shine anan amru bin maimun yake cewa na halarci umar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya sallaci sallar asuba a nan muzdalifa bayan gama sallar asuba sun waqafa sannan umar ya tsaya a nan mash'ar lahara ya ci gaba da ambatan Allah subhanahu wata'ala lokacin da rana ta je hudowa umar sai ya tattara jama'a suka kama hanyar mina domin aje a yi shifa ba su bari ba rana ta hudu musu a nan musdalifa umar sai yake cewa da su innal mushriki na kanu la yufiruna hatta taqulu ash-shams lalle mushrikai ba sa barin musdalifa su tafi zuwa mina domin jifa sai rana ta hudu waya kuluna suna fada ashirk sabir ma'ana ya kai dutsen sabir ka dau haske domin kasancewar in rana ta hudu a ina ake fara ganin haskenta akan abin da ya fi komai tsawo kai tsaye in akwai dutse za ka ga dutse ya dau haske to shine sai suke fadar cewa ya kai dutse ka dau haske wannan dutse ne ɗaya daga cikin duwatsun makka wanda yana nan wato a hannun hagun kenan a nan mina shine ake kiran shi sabir suna faɗa suna cewa ashirk sabir ma'ana ya kai dutse ka dau haske kenan ya dau haske sun tabbata rana ta hudu sai ya ce wa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khalafa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba musu thumma afada qabla an taqulu ash-shams sannan Umar da jama'a sai ya tafi zuwa Mina kafin keto kafin hudowar rana kenan don haka wannan hadisi yana nuna mana ba a buƙatar mutum ya bari rana ta hudu yana nan muzdalifa iya abin da yake sunna in gari ya waye haske ya ɗaukaka rana ta nuna alamun hudowa kafin ta hudu mutum yake barin mutum yake barin musdalifa ya kama hanyar mina domin ya je ya jifa wannan shine iya abin da yake sunna kuma sannan wannan yana nuna mana duk wani aiki wanda yake na kafirai to ba a bukatar musulmi ya dace da su iya abin da ake bukata ya saba musu kaga anan me yasa saboda su mushrikai ba sa barin muzdalifa sai rana ta hudu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya saba musu shi kafin ke kafin huduwar rana yake barin muzdalifa ya kama hanya ta mina wato domin yin jifa kenan wannan ana maganar kenan jama'a waɗanda suke da koshin lafiya ba maza ba ba mata ba kenan kamar yadda ya gabata kenan mata su za ka toge daga cikin wannan kenan su a cikin dare suna iya barin musdalifa su je su yi jifa kamar yadda bayani ya gabata nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك